بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau Asabar ɗaya ga watan Jumada Thani shekara ta 1947 wanda ya ji da 22 ga watan Nuwamba 2025 miladiya. ana majalisi namu mai albarka da muka saba muna karatu cikin littafin amnatul ahkam na al-hafiz al-allama abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi muna cikin kitabul janais wancan wancan zama da muka yi mun karanta hadisi na abdullahi dan abbas za mu kara kanta wannan hadisi mu bi shi da fashin baki sannan kuma in ya lokaci ya isa mu karanta hadisi da suke biyowa baya قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث, فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه الوقص كسر العنق حديثي لك عبد الله بن عباس Allah ta'ala ya dada su shi da babansa ya ce a sa'ilin da wani mutumi yana tsaye tsayewa ta arfa kawai shi kenan sai ya faɗo daga abin hawansa fawaƙasatku au fa'auƙasatku sai ta zama sanadiyyar da ya rasa da ya karya wato wuyansa sai maza Allah sallallahu da ya ce wanke shi da ruwa da magarya sannan kuma ku mishi likafani a tufan da a cikin ta ya rasu wato a cikin wato wani faran kaya da ake sawa na na ihrami kar ku sa mishi turare kar kuma ku wato rufe kansa saboda za a tashe shi na tashar kiyama yana mai tarbiya a cikin hali na ihraminsa a wata ruwaya mazala ya ce karku wato rufe fuskansa da kansa bana da ya je gaba sai ce alwaksu abinda kira alwaksu shine kasar al'unuk wato shine wato karya karya wato wuya mun fara karanta wannan hadisi wancan sati ko wancan sati biyu da suka gabata duk da ba mu iya ƙarishe akwai abubuwa muhimmai da ya kamata mu tattauna ba mu tattauna su ba saboda insha Allah za mu karanta wannan za mu ƙara karanta hadisi sai wannan abin da ya rage mana da ya kamata mu faɗa mu sai mu faɗi su insha Allah wannan hadisi hadisi Ibn Abdullah ibn Abbas hadisi ne da malamai Bukhari da Muslim da sauransu suke fitar da shi ta hanyar Sa'id ibn Jubair daga Abdullah ibn Abbas Sa'id ibn Jubair ya da dalibai da yawa da suka ruwaito wannan hadisi daga wajensa a cikin su akwai Amr ibn Dinar akwai ayyub as-sikhtiyani akwai abu zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus abu zubair al-makki akwai mansur ibn mu'tamir akwai abu bishr ja'far ibn abi wahshiya ba wanda wanda yafi sada hadisin a ciki shine amr ibn dinar da yake dama shi hafizun nas to shine suke suke rawaito wannan hadisi daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yana ba mu labari na wato abin da ya faru na hajjatul wada hajjin ban kwana ma aiki sallah alaihi wasallam an cika sosai wani bawa Allah ya zo ya tsayawa arfa yana cikin yana sama abin hawansa sai ya fado da ya fado sai wato Abdullahi dan Abbas ya ce fawa kasatu cewa fawa kasatu wannan al-Hafiz ibn Hajar yake cewa wannan shi yafi shahara a yare kuma shine wato ma'anarsa ta fitowa fili wato sai ya zama wato sai wuyarsa sai ya riga ya karye ko dai zama bayan ya faɗo ne ita wannan tutsu ne da wannan dabbar ta masa ta koma daga baya ta zama ta cutar da shi har sai da zama ya rasa wuyansa ya kare ko ko kuma zama saboda faɗo wanda ya faɗo a giciye wanda wannan shine al'abhar da ya faɗo a giciye kina dabba inda mutum ya riga saba dabba sa zai ya ta bishi wata ta kashe shi wataƙila ya faɗo a giciye ne sai ya zama wato wuyansa ya riga ya kari a wata ruwaya na abu ayyub as-sakhtiyani sai ya kawo shakka yace fa waqasathu aw fa aqsa'athu shi abu bin dinar bai shakka ba in aka ce fa aqsa'athu wato fa wannan shine ma'anar fa hashamatu ji ibn hajar al-asqalani sai zama ita dabban kamar ita ce daga baya ta zama wato ta ta nikake wuyan nasa to amma dai al-ashbahu bil mahfuz shine fa waqasatu zama ta ya fado ne ko dai zama lokacin da ya fado ya fado a gici wanda wannan shine al-afhar sai ya sami wannan abin da ya samu na wato wuyan shi sai ya kare manzo Allah sai ce iqsiluhu bima'in wasidr ku wanke shi da ruwa da kuma wato magariya wato a hada su kamar da muka faɗa a hadisan baya a hada ruwa da magariya haka sai a duka cuɗa shi a haka mun yi magana akan cewa abin da ya fi magana mafi inganci magana ta malamai shine ruwa wanda aka hada shi da wani abin da ba san ce mishi tsarkinsa yake ba kamar a ɗauki wani abu na magariyar ƙasa ko a ɗauki wani abu na wani ganyen dalbejiya a sa ko a ma sa wani abu na sabulu a ciki wanda sabulun ba zai zama ya mai ya ya wato mashi da ruwan ruwan ruwan wanki ba a yana dai nan da ma'anarsa na ta ruwa ce magana mafi inganci wannan baya san ce mashi wannan ruwan uhuriya bahariya bahariya shine wato ba wai kawai al'ada zai amfani da shi ba in in kace bahariya to kaga sai da al'ada kawai kamar misali yanzu aka zo aka dasa da a cikin wannan kaga abu ruwa samun maliki aka sa dasa cikin wannan goran kaga zai zama ya zama ana jin gafin dasar din ta wajen malikiya sai ya amfani da shi a wajen tsahariya ba tsuhuriya ba tsahariya shine wajen abu na al'ada ka iya amfani da shi amma tsuhuriya ba za ka tsarkaki ba za ka yi wanka tsarki da shi ba da masu a wajen al'ahnaf kuma wannan shine mazhabin imam ibnu taymiya da kuma ibnu hasan zahiri da sauransu suna cewa za a iya amfani da irin wannan ruwa saboda yana da ma'ana shi ne ruwa dan dai ka daga nan dasar a ciki ko ka sami wani dan magariya ka sa a ciki duk wannan ma sunansa ruwa ubangiji kuma da ya zo cewa in ba ku samu ruwa ba bai fito ga ruwa daga cikin ruwaye ba in an samu in dai ruwa ne kawai shikenan in kuma daga bayan ka ta ka dauke shi kaga ya fita daga ruwa ya zama ruwan kumfa kaga wannan wata magana ce daban yanzu ba ya ba ruwa ne ba wannan kawai shine magana mafi inganci saboda haka da aka ce iksilu bi ma'in wasidir wannan bai sance mishi tuhuriya ba balle bahariyarsa sannan nan da mazala yake cewa iksiluhu bi ma'in wasid wanke shi da wato ruwa da kuma magariya wannan ya daga cikin bambanci da malamai suka faɗa akan bambanci da ke bambanta tsakanin ash-shahid wanda ya sami shahada a wajen fagen fama da kuma wato ma'aikacin aikin haji akwai abin da ya hada su shine rashin turare da sauransu a amma akwai abin da ya raba su wannan ya daga cikin abin da ya raba su babban abin da ya raba su shine wanka shi wanda ya rasu a wajen aikin hajji shi ana masa wanka amma shi wanda ya rasu a wajen fajen fama shi ba a masa wanka a su shahidai ba a musu wanka ko ba a musu kafani ba a musu kafani ba a musu kafani sai dai babu laifi idan an zo rigar da suka sa bai iya wato suturta jikinsu ba a sami wani abu a musu tun baki da wannan ɗan abin da ya saura din wannan babu laifi kamar da wannan shine abin da ya zo a cikin hadisin da sahihaini hadisin Mus'ab ibn Umair ya rasu ya zama tufan in an rufe fuska kafa zai fito in an rufe kafa fuska za ta fito sai manzo Allah ya ce a rufe fuska shi kuma rubowar kafan da ya fito ce waj'alu ala rijli ala ala rijlihi al-ibkhir sai ku sanya ciyawa kusa a wajen kawai shi kaga ashe ana iya dan cin baki wani waje da aka dan bari mamacin bai samu ba ko bai da tufa din sai a zo a hada shi da wani abu ko da kowa mamacin shahidi ne a amma mazala abin da ya faɗa shine sunna shuhada wanda suka rasu a fagen fama shine zami lahu fi tiyabi kamar da zuwa cikin hadisin da ke cikin musallai Imam Ahmad a wato a musu kawai da kafari da tufansu wannan shahada da ake magana ba wai shine shahada wai wanda zai je ana fara tsakanin masallaci da masallaci ko ana fara tsakanin arna da musulmai wanda irin fara dai na unguwanni haka ba irin wannan fara ake ba ko kuma wani kawai a yanzu galibi mu mu yanzu rigiman da ake yi har ma tsakanin arna da musulmai ba sharɗan sharɗan wato shahada ba ta cika ba gaskiya galibi shi wato jihadin musulunci yana da sharadai daga cin sharadai da jihadin musulunci ba wato baka yi wa zuwa kaje in ba fada zaka yi ba sai an samu umma mu'mina sai an samu umma muhajira an samu daular islam da take iya demarcation tsakanin garin musulmai da biladul kufr da biladul biladul islam yanzu ba akwai wani shugaba na musulunci da yake amsa tutiyar musulunci wannan wannan sai dai kuma ana iya samun kawai jihadu da fi'il a wannan zamu yana iya samun jihadu da fi'il wasu arna na zalunci sun afko mana to kaga ba wai zama zamu yi ce ba zamu ba zamu kare kanmu ba to wannan kaga muna yi ne saboda kare kanmu to wannan in shi ma mutum ya huta irin wannan waje shikenan sai a je a mishi irin wannan irin wannan hukunci da jihadu da fi'il amma shi jihadin da ake magana ba shi ne jihadin da an ji ana faɗa ba akwai faɗa faɗa ba wajen aka dunguru haramun bane wani ya ce faɗa sai tsammanin kamar ana kushewa a ai ba ai akwai abin da za ta iya hadawa a ita rigima din sai illa masha Allah amma dai idan kun mutu a ciki ba za a muku wannan hukunci na cewa ku shuhada ne ba za a muku wanka ba za a muku sha muku tare ba wannan shine bambanci zaka rigima da aka yi kamar mura da aka dinga rigima da lawan shandam a Kaduna da sauran su rigima a ranar musulmai wala baka cewa yanzu in ka je ka mutu aka wai ka mutu ne shahada wai kai ba za a baka wanka ba za a muka a kuna kun fada kuka yayi fada ce rumutsumi ta hada kai ka mutu a haka ko ba cewa aka yi wai wannan ba za ka samu wani kaso na shahadan ba a'a shi ne shahadan wannan wanda ita a kanta ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba ita ce ake magana kusan ai shahada kala kala ne ai mu ma nan wanda suke rayuwa ba a je mutum ya je wajen fama ba ciwo ciki cikin shebur ne da sauransu wannan kaga wanda ya zo ya kare wani ya zo zai mishi kwace ya ce shi ba za a kwace ba isa a kwace mishi abu ba ko aka zo a kita alfamin iyalin sai ce shi ya ji ya gani yanzu ba zai dafa sai ya mutu ba ga shashuwar shahada yi amma haka bai da hukuncin wannan shahada da ake magana saboda shi ma kuma wanda ya je wato wajen wajen fama shi da arna din to kuma shi ma daga cikin sharɗai ya zama arna ya je yaƙi ba wai rigima tsakanin musulmai da musulmai lokal kuma lokacin rigima Allah ma'awiya kaga wannan fitina ce malam fitina ce kiranta ba wai qital da aduwi ba sannan kuma ya zama ciwon da kaji shine ya zama sanadiyar ajalin taka ba wai wani daga baya wani abu ne kaji daga baya ba a'a ciwon ne da kaji a wannan wajen wajen dagan shi ne zama sanadiyan sanadiyan ajalinka malamai sun yi magana akan shi kanshi ma wato shuhada din wajibi ne sai an musu wanka ko ba wajibi ba mu malikiya da hanabila muna suna cewa wani wajibi ne sai an musu wani irin afwan sai an musu sai a sai da abun ne su haka ba tare da musu wanka a musu tare ba amma su shafi'iyya da su da hanaf suna cewa wannan musahabbi ne alhamdulillah shafi'i na malamai wannan na dai kawo ne saboda mu iya bambancewa tsakanin shi wanda yake wanda ke aikin haji ya rasu da kuma wanda ke shi shahidi ne to shi kuma wanda ke shi aikin haji abin da bambanta shi da shi shahidi shine shi ana mushi wanka kuma ana samu shi ana sashi a cikin kafani da shi da da namiji da mace duka wanda ya rasu a cikin fagen fama to ana musu wanka za kuma a musu likafani amma likafani din a cikin tufan su na ihrami wato kamar da manzo nan yake cewa wa kafinuhu fi tawbayhi bazala sai ya ce wa kafinuhu fi thawbihi in kun tashi za ku mishi da kafani ku mishi da kafani a cikin tufansa wanda ya sa wato a cikin shiya kan da yayi da kuma madarmin da ya daura a wasu daga cikin malamai sun ciro daga wannan hadisi wannan gaba na cewa wa kafinuhu fi thawbihi sun ciro akan cewa wato mu'anu tajhizil mayyit dawainiya da za a yi mamaci wajen akai shi kushewarsa to za a yi ne a cikin dukiyarsa wannan kun ga yanzu za ku kamar me za ki faɗi dole a rika faɗi yanzu saboda mutane yanzu ba kici ne da su ba mutum shi ne da kuɗinsa da komi ya mutu sai da ma yaran suna wani tsagina ginin banza da kuɗi shi ne ya mutu da kuɗinsa a je a sai mushi abin da za a mushi za a mushi gata a kai shi kabari amma kawai sai kaga ana ana wani magana cewa to ai za a yi kaza za a yi kaza biyu me za a taɓa cin wannan abin da siya har yanzu fa shi fa kayan da za a haɗa mamaci da ba wani za a yi shi ba amma wallahi abin zai maka mamaki in ka ga ana baka labarin wulakanci da wato iyalai ke ma wato asalin wanda ya tara musu kudin wannan ban san inda wato kuma galibi mu maza mu abin ya fi shafa maza namiji ka je ka ta karkare duk rayuwarka kai ciwon baya kai ciwon ulsa kai wane ne kai hawan jini kai kaza duk su je su kashe ka duk ma galibi abin da ke kashe mazan ba ke kashe su ai namiji galibi in kaga ya mutu daga matayansa sai yaransa dan wannan hawan jini da ka samu da kana da shi ne baka baka da shi su suka sa baka ba wani abu ba to amma in ba in ba wato rashin kirki ba dan kuma zai mutu ya zama kuma an koma ana wani shawarwari akan wani abu da za a mishi da saboda gata sa kaga wannan ai ba ta rashin kyauta ya kai rashin kyautawa shi da mutum ya sani ma yana sani musulunta shi ma sai ya rabar da rabar da kullun nasa danka ya mutu inda dai mugunta da dadi da yake dai shi mugunta ba za ka ba za ka bi cita su ba sai ka malamai suka ce a nan wannan yana nuni zuwa tun a ce fi taubayyi a tufansa tufansa da ya mallaka yana yana cewa to duk inda ma kuɗi yake in ma babu in ya zama daga wannan kuɗin za a sa shi a mushi gatin da za a kashe kushewansa kuɗin daga shi babu abin da zai saura mukaddara ya zama da kafanin wani ya ce shi da kafanin da ya ga ma malam wani ne ya rasu shi ya mushi kuɗi irin na irin na barin garin nan to in ma za a ƙara da wannan kuɗin ne in ji malamai sai a ƙara da shi kuma gara ba su samu kuɗi ba shi hakkinsa ne wannan in ji malamai to da mazala ce fi taubaiki kuma bai bambance ba kawai abu ya sake shi ne abin farar haka haka ya sake shi imam sa'id yana cewa tarku listifsal fi maqam al-ihtimal yunzal al-umum fi al-maqal a tunda ba zalla bai bambance tsakanin wai ba kudin shi ba ko ba tunda ce dai a tifan sa ya saki abin a haka to dole kawai a bashi a yanda manzon ya faɗa a cikin dukiyarsa a hakkin mamaci kafin a ba ya fara maganar gado ba baki daya a akwai abubuwa kwarara da shi an yi kaga ne na farko abin da ke fara zuwa shine a cikin dukiyarsa a je a nemo abin da zai zai zama an sai mishi kafani an mushi an sai mishi abin da za a mishi wanka an sai mishi wato ruwa an babu ruwa a sai mishi magariya an babu magariya a sai mishi kafir an babu kafir ko nawa ne kuwa in zai in ya gara ma ya dauki kuɗin baki daya haka za a je ba za a tsaya ana kallon wasu magana ba shi ma bayan an gama wannan to sai na biyu malamai suka ce to sai kuma a je a ruwa a gaba shi sai an je an tabbas an je an duba ana bin sa bashi ko ba bin sa bashi ai kudin sa ne ya tara sai a je a gani ba za ana bin ta wasu makanya ba idan an gaba kuma sai kuma a tafi kuma na uku shi ma magadan za a je ba sai a tafi wajen wasiya wasiya sai a je a duba a gani ba ya wuce ɗaya bisa uku ya wuce ba in ya wuce ɗaya bisa uku ba to hakkin sa ne sai a sai a haƙuri a je a bayar wasu rafin malamai ibn abbas ya cewa da ma an je ɗaya bisa biyar ɗaya bisa hudu ko abin da ya ba ɗaya bisa goma a daidai rage magadan da ba yanzu ɗaya bisa uku ma muke cewa saboda saboda mutane na rashin kirki da suke magadan su wanda suka bar musu gado sannan in gama kuma sannan sai a samu alwarasa a nan mazala yake cewa irsiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbayhi anan kaga an yi maganan wanka an yi mishi an yi maganan zakafani imam ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ya ciro daga cikin abubuwa ɗimbin koyarwa da ya ciro a wannan hadisi ya ce daga ciki akwai nuna cewa wato shi mawaci miya da tsarkinsa saɓanin abu da ke mashahurin mazhab na wasu daga cikin malamai daga cikin muhammad lamman malkiya wajen cewa mamaci idan ya mutu ne ba wani annabi ba ne to shi yanzu ka taɓa shi shi ɗin shi dai na jasa ne shi ya zama na jasa wato kaga ba wai wani abu na jasan bujirowa ta yi saboda yanzu misali an sami wani gayi ko bawali tare da shi ba a shi din shi ne zai zama najasa an fahimci maganar sa nan shi din ya zama najasa kaga yanzu me ya sanadiyar zama najasar sa mutuwa ba saboda yanzu yayi wani abu ba ba wali ku gahi to shi ne ibnu qayyim yake cewa wannan babu dalili akan sa kuma wannan hadisi yana yi su kamar raddi saboda idan kuka ce shi mamaci ya zama najasa to dan me za a zo ka ce kuma daga baya a wanke shi me ake wankewa kenan in dai ya zama mutuwa ta zama sanadiyar najasa sa ba ta fita ba ta ina sai a daina wankewa don ba ta ƙara komai sai najasa sannan kuma gashi an zo ai magana najasa wato wanke shi kuma an ce ha a samu shi da kafa ne a samu shi tare to me ake yi kenan kaga wannan yana nuna wato ana ana ana wato kokarin bata me ake cewa ana kokarin lalata abubuwa kawai sannan kuma shi ma mamacin wanda ya wanke din shi ma kaga ya ba da nisa kenan inda haka ne kuma duk ba a faɗa haka ba in ba dai hadisin da muka faɗa muka kawo wancan sati ba cewa a manzala ya yi umarni cewa duk wanda ya yi wanka ya yi mamaci wanka su ke wanka in kuma ya ɗauki shi a lura muka ce wannan ma magana mafi inganci musahabbi ne musahabbi ne saboda wasu daga cikin malamai abdullahi dan umar ya ce ya cewa daga cikin ana samun wasu wanka wasu kuma su yi a su wanda ke nuna muku cewa wannan ba wajibi ba ne sannan malamai suka ƙara ɗaukowa cewa a nan faɗin mazara cewa yan silihu ku wanke shi dalili ne akan cewa ya halatta in an ga ana da wato in an ga ba sai an yi guda uku ba ya Allah a takaita akan akan guda daya sai ce iksilu ku sai bai faɗi cewa a wanke shi so uku wannan da da muka saba haka ake yi ba ko uku ko biyar ko bakwai ko abin da ya kamata haka amma dai a hadisa mara mara ba cika ba to wasu daga cikin malamai sun faɗi sun faɗi haka saboda wai guda ɗaya shine aqallu qadar lil mutitan shine mafi karancin gwargwadon musultuwa da umarin da aka yi cewa da aka yi iksinu din aka yi iksinu aka yi shi daya to dai an riga an yi an yi wannan umarin da manzo Allah ya faɗa a to za a iya cewa ko manzo Allah ana aya basu zuwa ga abin da suka saba ne cewa guda uku ne suka saba da aka manzo Allah ya tsammani cewa zai guda uku za su je su almuhim dai mutum da gangan ya ce zai wanke mawaci so ɗaya kawai ba wai guda ukun ba to na ko dai makaruhi ne ko dai haramun ne makaruhi to ga wanda suke cewa za a iya yi guda ɗaya kawai amma haramun ga wanda ke cewa aqallu qadar wajibi ne guda uku maza da yake cewa wala tuhannituhu kar ku sa masa turare ya nufin ai lati misu qiba kamar da zo a cikin wasu daga cikin wayoyi kar ku sanya mishi turare wannan yana nan akan umumin sa na cewa wanda ya mutu a wajen aikin haji ba a sa mishi turare saboda shi ma lokacin da yake aikin haji ba ya sa turare saboda haka shi ma yanzu yayin da ya riga ya rasu zai cika da zama wato a cikin halinsa na ihrami shi sa ma aka ce fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati munabbiya za a tayar da shi an tashi al-qiyama yana mai talbiyar sa wato yana cikin halin ihramin sa wannan ya zama kamar ga goyen baya ne ga Shafi'iyya da kuma Hanabila wajen cewa mamaci da yake ya rasu a wajen fagen aikin haji to ko da ya rasu wannan mahdurat na aikin haji ba su yanke mashi ba suka ce ba su yanke shi daga shi an ce mishi an ce ka a sa mishi turare kuma cikin tufansa a nan za a binne shi a shi kaga bai yanke ba kenan sabanin imam malik da kuma abu hanifa su da suke cewa ya yanke suke cewa mutum ya riga mushi kenan ya yanke shi a wajen abu hanifa da imam malik su a wajen su da zarar mutum ya rasu kawai to shi yanzu wannan abin da yake yake na wato ake hajji ne ya yanke na ku ku tare ku wanke shi kamar sauran mawata duka suka ce me me za ku ba da amsa akan wannan hadisi suka ce wannan waqi'atu ainin ne ko waqi'atu halin ne wannan ya ke banci wannan mutum ne guda daya akwai wata kima ce wata kila manzo Allah ya gani yace a mushi irin wannan dan amma bai shafi sauran mutane ba baki ba an fahimci su magana su anan su cewa suke wannan waqi'atu halin ne wannan kuma waqi'atu ainin su a wajen malamai da malama mafhumu lahu ba yi da mafhumu suka ce wannan ya ta'alaka ne ga yawan nan mutumin shi daya su kuma shafiya suka ce a ya shafi kowa da kowa saboda manzo Allah in yayi magana al-asali shine ai koyi da maganarsa maganarsa ya shafi kowa da kowa al'ibatu bi umumin lafzi la bi khususin sabab in ji malamai to wannan wasu daga cikin malamai da matan ba sa ma aiki da su waki atu ayin ba sa aiki da wani waki atu ayin irin taymiya da wasu daga cikin a'immatul usul su ba sa aiki da shi to amma dai su imam malik sun faɗi wannan magana su suna la'akari da wani lokaci aka samu waki atu ayin wani abin da zai zama ya ta'alaka ga wannan mutumin ne shi ɗaya bai samu sauran mutane ba galibi dai magana fi inganci waki atu ayin din nan in ka je sai ga gaskiya da akwai matsala a cikin ta asali shine wato kawai a hakura abinda manzana ya faɗa ya faɗa ne saboda manzana an aiko shi sai babu shari'a shari'a kuma ba mutum ɗaya ba duk magana da ya faɗa to ba abu da ikon mu tokace shi mu ce mutum ɗaya ta shafa sai muna da hujja babu hujja kuma to a bar am ala umumi kuma wancan abin da shi ibn as-sa'idi ya faɗa yace tarkul istifsal fi maqamil ihtimali nazal al-umum fi al-maqam shi ne kamata in kawo a nan ba inda na kawo a can ba cewa tunda ba zana bai tokace bai ce wannan mutumin ne kaɗai ba wancan ba to a saki abin baki dai a saki to wannan shi ya fi amma shi imam malik yana ganin cewa bana babu laifi shi kawai amma wanke so da sarar su baki dai wani baki a tu'aini ne wannan wannan magana ce mai rauni wannan ai ta'abi a ce su imam malik yana ganin suna ganin khususiya shi da abu hanifa ya fi akan abin da wasu wani lokaci ke yi kaitowa daga imam malik cewa wasu da kamar wahid ne kamar wahid wannan magana ce ta yan baya wa kamar wahid wai mutum da ya faɗa haka mutum da ya faɗa imam malik shi imam malik bai da wannan sharadin cewa idan mutum da ya faɗi magana wani lokaci da ya faɗi cewa hadisin wani bai sa ka amfani da shi kisa ni ban ga wani ya amfani da hadisin ba in ba shi ba wannan ba yana nuna cewa shi bai a kamar wahid ba ya karɓa kamar wahid da yawa abin da kawai yake magana shine wani lokaci yana da wasu abubuwa da yake lura da su ya gani shi wannan abu da ya ruwaito ya fahimci ma'ana ko bai fahimta ba fahimta ko zai aje mishi kayan shi wannan kuma kowane malami yakan yi irin wannan saboda haka magana khabar wahid ba shine abin da su ta'lili da khususiya yafi akan ake ta'lili da khabar wahid wannan magana ce ta mutu a sai muna bazala sai ce wala tuhammiru ra'sahu karku karku rufe karku rufe masa kansa yayin da za ku ake sashi a cikin likafin ake za a kai shi cikin kushewarsa wanda kamar da aka sani shi ma wato ai daga cikin mahmurat na na na na na na, na wato ihrami ma'aikaci wanda ke aikin haji ai shine baya rufa kai baya rufa kai ai shi wala tuhammiru ra'sahu kar ku rufe masa kansa fa innahu yub'athu yawm al-qiyamah mulabbiya saboda za a tayar da shi tashar kiyama yana wato yin tarbiyarsa wannan shine illa din da da bazalla ya faɗa a cikin hadisi dalilin da yasa bazalla ya ce kar abu shi kaza ka abu shi kaza ka abu shi kaza saboda ya ci gaba da samun tagomashin wannan aikin haji mai dimbin lada da kuma wanda kaga raddi ne ga shi su Imam Malik da da da da su Abu Hanifa da suke cewa wannan ya shafa wannan mutumin ne shi daya a ai duk wanda ya mutu shi ma aikin haji ana sa ran yin haji zai ci gaba da tasha wannan halin saboda wannan wani illa ya shafa kowa da kowa bada ce wa fi riwaya a wata riwaya wala tukhammiru wajhahu wa ra'sahu kar ku rufe fuskansa da kansa kar ku rufe fuskansa da kansa a kamar da ya rawaito shi da ma'ana ne ko watakila sai ban dai duba sosai ba amma dai riwaya da Imam Muslim ya kawo riwaya ce ta Abu Bishr Ja'far ibn Abi Wahshiya da Abu Zu'al al-Makki da Mas'ud ibn Mu'tabir wannan magana cewa za a yi rufe fuska galibin riwayoyin ka yana magana ka rufe kai ba ka rufe fuska ba yanzu wannan ruwaya da take cewa kan araba fuska wasu daga cikin malamai sun sun soki lamirin wannan ruwaya suna ganin ruwaya bata tabbata ba irin su Imam Bukhari irin su Al-Baihaqi irin su Al-Hakim An-Naisaburi a cikin Ma'rifatu Ulum al-Hadith da yake magana akan musahhaf sai ce da wannan tasfifi ne kusan aka yi yana cewa saboda ijma'in wanda suka rawaito hadisin daga Amr ibn Dinar al-Makki sun rawaito ne cewa wala tughaqu ra'sahu kar ku rufe kansa ba ce wala tughaqu wajhahu ba to maganar takmir adamu takmirul wajhi wannan wasu daga cikin malamai suna ganin gairu mahfuz amma idan aka duba riwaya za a samu ba mutum wai ɗaya ne ya rawaito wannan riwayar da cewa ka a rufe fuska ba akwai Abu Bishr Ja'far ibn Abi Wahshiya ya ruwaito wannan ma'anar shiru ba yake cewa wani lokaci yakan ce min kharijur ra'suhu wani lokaci kuma ya ce min kharijur ra'suhu wa wajhuhu wato a bar masa kansa da fuskarsa banda shi kuma ya samu mutaba akwai Abu Zubair al-Makki shi ma ya ruwaito cewa وأن يكشفوا وجهه وحسبته قال ورأسه cewa wato a bar masa fuskarsa da kansa masu ibn mu'tamir shi ma ya ruwaito cewa wala to gabbo wata haukar kuri hausa fuskarsa saboda haka mutuwa mutum ɗaya ne ya ruwaito wannan ruwayar ba sai da kamar yadda na ce wannan ƙarin cewa ka arfa fuskarsa ba ya rufa kan ba ya rufa kan shi ya tabbata ka arfa fuskarsa wannan wasu daga cikin malamai irin su imamul bukhari irin su albai haqiqa sai sunan kabir da alhakim an-nisaburi sun ce wannan suna ganin su kamar mace tabbata ba amma wasu cikin malamai sun karba saboda ba mutum da ya kawo wani mutane yanzu muka kawo guda uku mun kawo abu zubai almakki mun kawo abu bishir ja'far ibn abi wahshiya mun kawo masu ibn mu'tamir duka suna ruwaito wannan ruwayar daga sa'id ibn jubair da abdullahi ibn abbas daga sa'id ibn jubair ta da alama yana faɗan waɗannan kalmomi cewa yana faɗan fuska da da shi kan baki da kuma ibn turkumani a cikin aljawhar naqi yayi raddi ma ma albayhaqi da wannan raddi cewa ai ba mutum ɗaya ne yake rocewa balle a faɗi balle a faɗi haka kun san dama akwai sakani na malamai wajen mahajjaci mahajjaci idan ya je aikin haji zai rufe fuska zai iya rufe fuska ko kuma shi ma fuska so ake bar shi kai ne sai dai in bacci zai yi wato yana cin bacci misali ko rufe ko sanyi ko wani abu ko kuma ana korona misali ya sa wani abu ya rufe hancinsa wanda wani bisa da sabani akan wannan su kansu dawa malamai a wannan akwai akwai sabani da yawa dai suna ganin a wato halal ne ya bude ya bude fuska ko ya bude ko ya rufe wannan duka wannan halal ne a wajensa da wasu mutum malamai suna ganin suna ganin yana da wazabi akwai kuma masu ganin cewa a lalle ya kamata ya rufe shi kan shi ya kamata ya rufe fuskar nasa kusa ga malamai suna ganin haka a a cikin mazhabin akwai wannan wannan gani din na cewa wato namiji kamar mace ne ba zai fito fuskarsa ba mata kusa ai ba sa niqabi ba sa duk wani abin da zai zama sai dai wato in suka dan sa yayin da suka wucewa akwai maza a wurin ko akwai fitina ba laifi ta dan zabo da abin da haka ta wuce wannan shi ne abin da malamai suka faɗa to shi kashi malik da abu hanifa suna cewa na muta kamar mace ne wajen karyawar cuta fuskarsa to kaga wasu daga cikin malamai suna ganin maka aka cuta fuskar to aka to kaga idan aka zo mutum ya riga ya mutu a wannan hali aka ce shi ma a bashi yanda aka sa aka sani a baya cewa ba kai su cuta fuska kaga ruwayar sai ibn jubair da abdullahi ibn abbas za ta samu kaduwa wanda kuma sai ganin cewa a'a ba- rufe fuska baya cikin abin da aka hana mahazir na aikin haji a su suna ganin wannan cewa rufe fuska wannan ruwaya ce wata ke munkara to gaskiya dai ah, ni a waje na duka dai ah, wato shi ruwayan a karbe ta yadda haka cewa la tuhammiru wajha wa rasahu a wajen cewa lalle manzala ya faɗi wannan magana wata kila fahimta shi sai ibnu jubair tunda fuska ai ai fuska yana cikin kai shi ma haka in wani lokaci na zo zan yi ta'abiri da kai na ce fuska sai wata kila zai iya dauka ta kila sai ibnu jubair ya ya dinga sassabawa ne wajen bada wannan maganganun guda biyu haka to amma dai a mazala yana magana cewa ka arfa fuskan har fuskan ko ko ka- ko arfa fuskan ya halitta arfa fuska ga mamaci din wannan gaskiya ihtimali ne da malamai sun tattauna akai a wallahu ta'ala a'lam wasu daga cikin malamai har a ciki akwai malaman malakiya sun yi kiyasi da da, da cewa kar a rufe ka a sa mamaci turare suka ce to me idda ba wanda mijinta ya rasu al-mu'tadda wanda take tana idda mijinta ya rasu kusa ita ma ai ba ta yin wasu wasu kwalliya haka irin wannan to wasu daga cikin malamai suka kiyasi da da ita akan mai- ma- ma- ma- mahajjaci cewa to shi ma ita ma yanzu za a mata wanka ka sa mata tunani a saboda eh, wato ta tarayya ta yi tafiya kiyasan ala al mufrid amma daga da cikin malamai sun ce wannan wannan qiyasu ne ma'al fariq kiyas na farko shi wanda yake ajin haji kin sa tunani wannan ba yayi ne dan dan ne mai dan ubangiji ba shi ku- ita kuma ba- ta- ta yi ne saboda wato ah, ta ci- ta dan murmure abinda ta rasa na mijinta sannan kuma ta zama wani hakki na zamantakewa da suka taɓa yi da mijin ta ɗan ƙaurace ma maza kacce wani abin da maza su dinga zuwa suna kallonta wannan shi yasa aka yi zama aka ce yanzu da ta rasu yanzu wannan abu ya riga ya ya wannan kuma ko sai ta ta tunanin nan wani lokaci yana da yana da wani lokaci wato ba ma wani lokaci ba yana da rana sosai ga maslahan mamacin ga maslahan mamaci dan a samu shirare zai ƙara ce mishi duk wasu aibuka wanda suna iya wato fitowa daga cikin jikinsa saboda haka abi maslahan mamaci shi yafi akan wani kiyasi wani kiyasi ba tabbatar ba shi wancan ai kaga an ce za a yi wani ne saboda maslahan ah, wato ya ci gaba da tashi mulabbiya ita za ta tashi za ta tashi za ta tashi ne me za ta tashi me ya hikimar tashin ta za ta tashi ne tana cewa ita tana ta ci gaba da bakin cikin mijinta bayan sun haɗu a waje ɗaya san haɗu wani bakin ciki za a yi kowa ma na na nafsi nafsi sai an ji an haɗu an haɗu saboda haka ba illan da manzon ya faɗa a ƙarshe bai shafi wato ita wacce take idda ba da haka wannan qiyasu ne ma al-farid in ji malamai to sai makaranta hadisi na gaba insha Allah kamar mun gama da abin da ya kamata mu faɗa a wannan bala yace wa wa an an ummi atiya hadisi daga ummu atiya al-ansariya radiyallahu anhu anha قالت تتي نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعظم علينا أم عطية الأنصارية سنة نسيبة وسط نسيبة بنت الحارث ال- الأنصارية أروت حديثي daga wajen ta cewa an hana mu mu mata mu bi jana'iza amma ba karfafa mana hannun ba an hana mu mu bi jana'iza mu je mu raka wato kusan ai a duk wanda mutum duk wanda wato wani nashi wani musulmi ya rasu idan ya je ya mishi sallah yana da qira'ati daya yana da kabatin lada daya wato ina nufin ribi ba wai daya ba ribin lada da za a wawuru a bashi kawai to kuma in ya yi shi kuma yana da lada wani lada to kila mata su zama suna da kwaɗayin za su suna son samu ladan guda biyu kila sun yi sallah kuma suna son kuma samu ladan ladan irin wannan to shine umma azza take cewa an hana mu kar mu bi maza amma wa lam yu'zam alaina wa lam yu'zam alaina ma'anahu wa lam yu'akkad alaina ba a karfafa mana ba wannan hadisi ana rubuta shi ta hanyar Muhammad ibn Sirin da kuma yar washi Hafsa bint Sirin duka ƴaƴan mutum ɗaya ne wannan gida gida ne mai albarka gida ne da kusan malamai da kusan da a cikin gidan matan su da mazan su akwai kamar haka ba shi ga Muhammad ibn Sirin ga yar washi Hafsa duka suna ruwaitowa daga Ummu Atiya banda su kuma akwai Anas ibn Sirin wanda ya ci sunan Anas wa kuma dama dan gidan Anas ibn shi Anas ibn Sirin banda shi kuma ah, akwai saura akwai Ma'bad da Karima da Yahya duk abna usiri wannan duka malamai ne kuma sun roto ilimi an an rota daga wajen su banda su akwai wanda ba ba a suroto din ba amma ana faɗa cewa akwai wasu yara amma dai waɗannan su ne suka fi riwayar hadisai aka saka roto wani abu na ilimi a dukansu kuma mutanen kirki ne illa dai Muhammad ibn Sirin da Hafsa bin Sirin da Anas bin Sirin ah, su da kuma Ma'bad bin Sirin wanda shine babban su su sun fi zama fiqat su amintattu ne to amma shi Yahya da Kariba da su kuma da ne kamar da Ibn Ma'in ya faɗa ko ba ubayin da malami kiran Nabi wa fa Zaid bin Aslam babban malami na mai da da Abdul Rahman ibn Zaid ibn Aslam shi dan kuma da da'ifi ne to haka abu yake eh shi sha dan addini an ana yi da ake addini ba zai ana ba wani kara kuma malamai sun ittifaqi a wajen cewa mata da haka su tafi su makabarta ba wata wata ziyara ko su mamaci mutakar yayin da za su tafi za su je ne suna wannan wannan gudan sai suna guda suna wallaki suna ihu suna kwarbato wannan haramun ne malamai ba ba wanda ya sakani a wannan wanda cewa haramun ne su tafi haka amma dai malamai sun yi ko sabani akan in mun ce in za su iya zuwa su dada zuciyar su addu'a za su yi su dawo fa wannan za sa iya zuwa ko za sa iya zuwa ba malamai sun yi sabani jumhurin malamai sun tafi akan wato karaha cewa su ma makaruhi ne su dai haka saboda a kina kina iya ganin kamar in kika je ba za ki iya daurewa ko ki je kuma ki fashe da kuka ki ta yin wasu abubuwa na babu gaira babu dalili da yawa daga cikin malamai magabata sun hana mace ta je kabari ziyarar kabari irin su Ibrahim an-Naqi irin su Ash-Sha'bi Amir ibn Sharahin Ash-Sha'bi da kuma kuma shine magana da yawa daga cikin magabata Ibn Abdul Bar yana cewa da yawa daga cikin malaman Malikiya ma wannan shine ra'ayi su al karaha a cikin littafin sa al-Kafi kuma wannan shine mashhurin mazhab na Imam Ahmad Imam Ahmad da ma suka fi tsanantawa ma kan wannan suka ce wato lalle mata wasu da yawan suna ta cewa haramun ne su ba je wato ziyarar kabari suna kafa hujja da hadisin la'ana Allahu zawarat al-qubur Allah ya la'anci masu yawan ziyarar kabari malamai sun yi sabani wajen fahimtar waɗannan wasu suka ce wannan haramun ne da yake da baka raha galibi a maganar magabata in su annaka yi a sha'ayi kusan yana maganar haramci ne tunda an kawo la'ana wasu ce a makaruhi ne sai dai kara saboda hadisan da suka zo suka rige wannan la'antar karfi zuci a abin da ake magana zawara shine wanda suke yawan ziyara yawan ziyara bil kasra suka yi tare da shi da al kasra a ta ma wasu daga cikin mu malaman malikiya sai suka ce wannan la'antar da aka yi magana yana da alaka ne kawai da budurwai yan mata wanda suke na ce yan mata fa ina nufin wanda suke sa da jini a jika karin ce yan mata a tsammanin wanda ba su da aure a ina abin da nake magana ba alqawaid ba ba wanda suke irin gyatimai ba wanda zai suke suna jini a jikin an gasu za a ɗan kyara to wannan shi ne suka ce to wanda bai halitta su ba amma wanda suke da ba bai sa aka wani maganar in dai maganar an hana ne saboda raki me yan banki tsakanin manya da yara mata ji ɗaya suke in dai maganar raki ne manyan su da yara su kusan ɗaya suke wataƙila ma ita babban tunda ita bata ga ita karamar ta zama tunda ita bata ga hankaltar duniya ba ta zama ita fata ma babban raki saboda haka ni ba san me yasa malaman malikiya suka kawo suka yi ta'lilin wannan abin da alqawa'i min al-nisa'i ba dama dama magana na ahna shafi'iyya da suke cewa a kawai dai ta iya zuwa wasu daga cikin ahna suka faɗa wannan shafi'iyya suka faɗa wannan magana suka ce ta iya zuwa mutukar mutukar a'a mutu daga fitina daga raki da wani fitintun da za su iya zuwa su yi a wurin to wannan ta iya zuwa kuma ruwaya ce daga Imam Ahmad cewa shi ya halatta cewa tana iya zuwa in a mutu daga fitinanta na raki kamar da Ibn Qudama ya ya nakalto daga wajensa daga cikin malaman maliki akwai da su suka zaɓi cewa mata suna iya zuwa ziyarar kabari akwai abu abdullahi al-qurtubi mai tafsiri shi ma da ra'ayin cewa ana iya zuwa mata suna iya zuwa ziyarci kabari wanda wannan kuma shi takikin da yawa daga cikin malamai suka yi irin su shekul albani irin su muhammad ibn ali shaukani da yawa sun tafi zuwa ga cewa mata suna iya zuwa ziyarar kabari kuma magana ce na wasu daga cikin malaman malikiya su ma gashi mun kawo ɗaya daga cikinsu abu abdullahi al-qurtubi a hujja na cewa mata na iya zuwa ziyarar kabari shine wato na farko wannan hadisi da makaranta yanzu hadisi Umar ya cewa walam yuru zama alaina ba a karfafa mana hadin ba kaga she wato cewa aka yi karaha je tanzihiya an hana su ne saboda ana ganin za su yi kuka in aka alamu za su yi masa iya zuwa in kuma wata ta gana ta rika ganin cewa isa su samu lada tana iya zuwa wannan kaga hujja ne cewa mata suna iya zuwa saboda galibi za ka yanzu za ka in wasu mata sun je ziyarar kabar ka ga ana ta rigima ana ta hima da idan su masu gada makamantan ba za ku shiga ba to in ba ka fata ka suke dauka ba sai ka hakura ka kyale su in kuma ku doka ku kira makamantan ku kuna doka kun yi kun yi wato monopoly kun yi kama karyan ku shikenan sai hakura da kama karya ne amma dai in dai fatawa za a yi to kaga tunda ita ba ta amfani da fatawa ka sai ka hakura ka bata ta shiga kawai dai za ku sa mace doka cewa to mu ba a kuka a wurin nan ba tsayawa ana wani na san na san kasan ba tsayawa ana wani wasu abubuwa haka kama ana ana wasu abin da babu dalili to wannan yana daga cikin hujja din daga cikin hujja din kuma akwai hadisi da zo a cikin sahihaini hadisi da manzo Allah ta ne zai wuce wata mata a matan aka ce tabji inda kabarin tana yin kuka a wajen wani kabarin wani ɗanta da ya rasu ba za a nema ta haƙuri sai da ka cewa a ka kyale ne ni kai ba a gidabce kamar ne kawai ba sai ba ta gane cewa maza Allah ba ne sai daga baya gaya mata cewa maza Allah ne sai ce asabu inda sadamtul ula to al shahid anan kaga maza Allah da ya zo ce mata ittaqillaha wasbiri da ya je ai ya sami ta wurin kabari da kuma ta dawo ta san cewa maza Allah ne sai mai ce mata kuma sai ya ce mata kawai ai ai haƙuri dai ai haƙurin lokacin da fitina ya same ki lokacin zaki haƙuri sai bai ce to daga yau ka ƙara gani kafa ki a makamata ba kuma shi ya same ta ma tana yin abu da ba daidai ba kaga wannan yana ce maka cewa wato barin matan wannan in akwai maslaha ana iya bari su tafi sannan kuma banda shi akwai hadisi wanda ya zo da isnadin jayyid hadisi na al-hakim an-nisaburi da abu ya'la al-mawsili da al-baihaqi hadisin bistam ibn muslim al-audi yake rubutuwa daga abu tayyah yazid ibn humayd al-basri daga abdullah ibn abi mulaika Abdullahi bin Abi Mulaka daga cikin wanda su yadda yake wato a cikin farfajiyar iyala Abubakar ya tashi. Yana rawaitowa daga Aisha. Da Aisha ta taje ta je ci kabarin dan uwanta dan uwanta Abdurrahman. To sai ta tambaye cewa ba an hana wannan ba? Yace eh an hana amma daga baya manzo Allah kuma sai ya bari. Aisha tana tana ishara zuwa ga wannan hadisin cewa kuntu kanna haytukum an ziyadatil qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Aisha tana yin hujja da wannan wajen cewa haka ita ma ta je ta ziyarar kabari. Ashe Aisha kaga ita bata san wannan hali da manzo Allah yayi ba. Kuma alafa zuruha ta alafa zuruha fa inna tudhakkirukum al-akhirah. Wannan ai mata da maza sun yi tarayya wajen cewa su ma suna bukata mata suna bukatar wani abu da zai mutuna musu mutuwa. To zuwa wani kabari kuma daga cikin abu da zai tuna musu mutuwa su ba. Shi kaga dan an je an ziyarci kabari wannan babu wannan babu ne. Sannan kuma gashi Aisha da kuma duk da haka kuma mazalauta ne ya koya mata ma addu'a da za ta yi na wato ziyarar kabari din shi kansa cewa ita ma ga ta in ji zuwa ki ta kabari shi kenan ki to ga inda ba ta je ba misali ta shi ce mata amma ki ki rike addu'a ki koya mutane amma ke ke ne kake je kabari sai bai faɗa mata haka ba saboda haka magana mafi inganci ziyartar ga mata kabari wannan mutakar akwai babu mukhalafat a shar'iyya wannan babu da biyu za su iya zuwa kawai dai a kula kwarai daga sai ka je kwafazo ka je ana wani buɗa su laraba za ka suna wani buɗa haka suke yi wani rururu haka za ka suna yi wanda duk haramun ne kuma ba daidai ne ba za mu zo mu faɗi a tanadin shari'a musulunci na rikon azaba da aka yi akan masu irin wannan Allah ya kyauta ba da lokaci ba shida to ba laifi ai waɗannan hadisan ba da buƙatar su to sai hadisi na gaba hadisi na gaba da ce an abi huraira hadisi daga abu huraira رضي الله عنه ألا تلا يدري شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونها عن رقابكم wani hadisi ne na Abu Huraira a yake cewa manzo Allah ya ce ku yi gaggawa da abin da kuka dauka na makara jinaza jinaza shine galibi wato shi annash shi makara din aljanaza kuma abin da ke sama wato jin karamin ka mutu sai sama to shi na sama kenan shi kuma jin karamin ka mutu sai kasa to shi kuma na kasan kenan shi makara wanda wasu daga cikin malamai haka suka suka bambance wasu kuma sun ce ba wani bambanci jil jinaza janaza duk ya halittun a iya faɗi sai ce ku gaggawa ku kai wato wannan mamaci zuwa kushewarsa fa inna ha in taku saliha idan abu da kuka ɗauka ɗin bawa ne na gari fa khairu tuqaddimuna ha ilai wato alkhairi ne kuke gabatar da shi zuwa ga kabarinsa a je a gaggawa ya samu rabansa a can ana zo aikin sa na jiran sa malaiku na jiran sa rahmar Allah na jiran sa qur'anin sa sallan sa yana jiran sa wa in taku siwa zalika ko ba dama ba ta sharri sharri mutum ne wanda ke mai sharri ba aka san alheri ne fa sharrun to alsharri ne tad'unaha arriqabi kuke sa kuke sanya za ku je ku raba wato wato wuyayen ku da kuma kafadin ku daga daga wannan sharri din ku je ku san ga ku je ku aje shi wanda iya alasa ya wanke sai je ya bayani a can wannan hadisi hadisi ne da malamai suke fitar da shi ta hanyar Imam Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri ina rawaita daga Sa'id ibn al-Musayyib daga Abu Hurairah kuma ina rawaita wajen da haka kuma daga Abu Umama Sahal ibn Hunayf daga Abu Hurairah wanda dai a ciki hadisin a gurguje kun ga gashi abin da yake magana da cewa a gaggawa a je a kai mamaci kana da ana wani jira jiran da za a yi kawai gwargwadon yadda idan an gaya mai uwa musulmai za a zo a iya wato samu a mushi wanka a kuma zo a mishi sallah ba wai jira a jira wani ya isu ba daga wata uwa duniya ba abu wani gari mutane ba sa bambantawa abin da ake magana ne jira shine gwargwadon yadda in an gaya mutane za a je a haɗu haccin shi da ke wuyansu na su yi mushi wanka na su je kuma su yi mushi sallah kuma su kai shi kabari za a samu adadin mutane za su yi irin wannan amma ba wai a ce wai ana jiran wasu wani babban washi zai sai ya karso ba wani yana daga wasu abubuwa da ba da ba shine dake daidai ba kaga ba zan yace asri'u wala al'amru bil isra umanni ne kai tsaye aka yi wato a je a kai shi kabarin sa ba wai ana intizar lil wufud ba ana jira zuwa ga wato wani sai ya iso nake magana nake hira da wani da wani wanda ina tsammanin shugaban da yawa kamar namiji ne kirista yake cewa shi yana ba kuma sai kuna ba mu sha'awa inda kuke gaggawan nan ba wani kashe-kashen kuɗi ku gaggawa ku je ku kai abu shi kenan ku an gama ku zo ku ta abubuwan ku mu kuwa sai an tsaya a yi ta wasu wasu wato tsarfe-tsarfe kuma a tsaya a yi ta jira a yi ta jira sai an jira wani sai an jira wani to mu ba gashin ba mu san muna ne ba mu shiga irin wannan tsarfe-tsarfe Allah ya tsare wannan hadisin na gaba shi ma tun da bai da wani yawa bari mu ƙarshe shi hadisi an samu wata ibn jundub قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها شنو حديث daga Samura ibn Jundub yake cewa sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin sallama wata mata wata mata da ta rasu fi nifasiha a cikin bikinta ko dai zama da tara sun jiri ya balle kila ta rasu ko kuma ya zama are ta ya je a cikin biki ba wai na biki ce nan sai dai mutuwa ta ba fa qama fi wasat ya sai manzo Allah ya tsaya a tsakiyar ta sai mata sallah wannan hadisi ne da ake ruwaitowa ta hanyar al-Husayn ibn Zakwan al-Muallim daga Abdullah ibn Burayda daga Samura marwaita muna da muna da al-Hasan ibn Zakwan muna da al-Husayn ibn Zakwan al-Hasan ibn Zakwan shi da'if ne galibi kusan dabaka ɗaya suke al-Husayn ibn Zakwan kuma shine tika ne wannan kaga kai tsaye akwai magana zuwa ga cewa ina ake tsayawa yayin da za a yi wata sallah mu nan a ƙasar nan ina muke tsayawa ina muke tsayawa a a ƙasar nan ba na ce fa ba wai ka ba ina kai da idana ne idan zaka kan ka tsaya ka ga abin da ya zama da muke na ce a ƙasar da magana malaman mu na gida ya suke tsayawa wanda suka sha malikiya suka koshi to a nan da kaga sunna abin da ta zo shine wato a tsaya tsakiyar mace wannan shine abin da sunna ta zo a cikin yana yana cikin sahihai daga shi mun karanta hadisi kuma wannan shine riwaya ce daga Imam Malik cewa a tsaya tsakiyar mace kamar yadda Ibn Abi al-Qayrawani ya ruwaito ya hikaito wannan daga Imam Malik a cikin An-Nawadir wa Ziyadat Imam Malik yana da wata magana maka kasa ka shirka kawo wannan magana kuma wannan shine magana ta Abu Hanifa cewa mace ana tsayawa ne a tsakiyanta wannan shine magana ita shine magana ta na Abu Hanifa ta ita ce magana ta Abu Hanifa kuma shine zabu Abu Yusuf al-Qadi kuma shine zabu At-Tahawi cewa mace ana tsayawa ne a tsakiyar tashi kuma namiji a tsaya kuma a wajen kansa haka haka sunan take hadisin da ke cewa namiji a tsaya a wajen kansa shine hadisin wato daga cikin Musnad hadisin Anas bin Malik hadisi na hadisi na wato Abu Abu Ghali Nafi' al-Basri daga Anas bin Malik yake cewa an kawo an kawo namiji an kawo mace sai Anas bin Malik sai tsaya tsakiyar ta aka kawo namiji kuma sai tsaya a wajen kansa da muka gama sai muka da shi da al'ala ibn Ziyad al-Alawi yake cewa a ciki sai aka tambaye shi cewa wannan shine abin da kai sunna din ke ne shi shine sunna din wato wannan kaga ya ya dace da abin da galibi aka rubuto daga wajen magabata cewa a tsaya a wajen kan namiji shi kuma ita kuma mace a tsaya a wajen kan a wajen wato tsakiyar ta sabanin abin da yake mashhurin mazhabin Imam Malik abin da yake mashahurin mazhabin mu shine wato shi namiji a tsaya a wajen shi wato namiji a tsaya a tsakiyarsa mazhabin malikiya kenan ita kuma mace a tsaya a wajen a wajen wato kafadarta wajen kanta to kaga an akasa kuma shi kuma su kuma a hana suka ce a tsaya a tsaya tsakiya kawai tsakiyar ma kuma wai suka ce ma daidai kirji saboda wannan ne mawtsin iman nan ne ake da wato kirji wata ba wato zuciya nan ne mabugan imani wanda masu hana suna da akwai yar magana da ake da su akan wani lokaci a maganar cewa imani ma'arifa ne da tasdiqi kawai ko kuwa aiki na daga cikin imani to kaga wannan sun tafi akan mazhabin su da aka saba ma'al sunna jama'a amma wato abin da yake daidai shine dai wannan shine abin da suna ta zo da shi mace a tsaya tsakiyanta namiji a tsaya a wajen kansa wannan shine abin da suna ta zo da shi kuma kaga ni yanzu da zan zo in ce ai irin wannan ba sa magana Imam Malik ba to dama akwai riwaya daga Imam Malik akan wannan magana a ce annawa da ziyarar da Ibn Abi al-Qayrawa ne mai risala ya da wani tafi ime me sunan shi annawa da ziyarat yace Malik daga cikin riwaya da ake da shi shine ya ce mace a tsaya tsakiyanta namiji kuma a tsaya a wajen kansa to da yayin da dai dauki ɗayan maganar kaga ai ma sa'a malikiya ne ba ba wani ne yanzu wani dan takifi sai ce yanzu kaga da ba su sa'a malikiya ba shi maganar cewa a tsaya a tsakiyar namiji mace tsaya a wajen kanta ko ko kafadinta riwaya ce da ake da shi kawai da zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud wanda ni hayin ba ma sami riwaya ingantacciya mudawwana ne aka aka ce wayi ruwa an ibn Mas'ud aka ruwaito riwaya daga wajen sa sai haka ba wani abu ne wanda ake da shi riwaya ingantacciya akan wannan maballe wani zai zo ya ce sai mun tsaya akan abin nan kuma wannan shine wani abu Imam Shafi'i kuma shine wani abu Imam Ahmad cewa ne namiji a tsaya a wajen kansa mace a tsaya a wajen a wajen wato a tsakiyarta wannan shine abin da yake daidai insha Allah ta'ala tun da daidai lokaci sai mu zakata a nan abin da muka tada Allah ya ba mu lada abin da muka kusa da ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh